رجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد كتاب حلية طالب العلم littafi ne na malam bakar bin abdullah abu zaid wannan kuma shine darasi na hamsin da bakwai a darasin da ya gabata mun karanta gabar da malam yake cewa ya kai ɗalibin ilimi ka ruɓanya kwaɗayinka da sha'awarka ga neman ilimi sannan ka kuma zabura wajen komawarka zuwa ga Allah ta hanyar addu'a kar ka ɗauka iya ƙwazanka da himmaka da ainihin wato basirarka da shine zai baka ilimi a ka zamto kana komawa zuwa ga Allah ta hanyar yin addu'a da kuma fakewa zuwa gare shi da kuma karaya gaba gare shi Allah subhanahu wa ta'ala shekul islam rahimahullah an ce yana yawan yin wannan addu'ar duk sanda rike wani karatu ko fassara wata aya cikin alkur'ani ya yi masa wahala to yakan karanta allahumma ya mu'allima adam wa ibrahim allimni wa ya mufahima sulaiman fahimni wannan duk wata bara ce da zaka dinga wanda ya ce baya gane karatu sai ka ce ga wata addu'a shekul islam in karatu ya man nauyi ya man wahala yana karantawa da aka sai ka dinga karantawa allahumma ya muallima adam wa ibrahim allimni wa ya mufahima sulaiman fahimni an gane kuma da zarar wato shekul islam ya karanta wannan addu'a sai kuma allah ya buɗa masa kwakwalwa sai ya fahimci wannan aya cikin sauki da haka kaga ka samu wata addu'a ko to amma fa sai kana hararo ma'anarta kuma kana mai yaƙini cewa in ka yi ta ɗin Allah zai kawo maka sauƙin fahimta alal mu'allif rahimahullah ya ce al'amanatul ilmiya malam bakari ke cewa kwalliyar ilimi kwalliyar ɗalibin ilimi ta talatin da biyu shine al'amanatul ilmiya ana son lalle ɗalibin ilimi ya zama yana da amana irin ta ilimi al'amanatul ilmiya ya dinga ɗauko abu daga inda yake ba tare da ya rage ko ya ƙara ba ya kuma fassara wa mutane ko ya fassara abu yanda fassararsa take ba tare da ya rage ko ya ƙara ko ya shigar da son zuciya ba wannan amana ta ilimi kenan ɗalibin ilimi lalle ya zamto yana da amana irin ta ilimi ya jibu ala ɗalibin ilmi mala ya ce wajibi ne ga ɗalibin ilimi fa'iƙu ta halli bil amanatul ilmiya ya zama ya yi fice ya yi zurfi da yin ado da kwalliya da amana irin ta ilimi lalle in ɗalibin ilimi ba shi da amana ilmiya kai Allah wadaran iliminsa ana samun matsaloli da yawa fitdala wajen neman ilimin ya zama yana da al'amanatul ilmiya wata hammul da ɗaukan ilimin wal amal da aiki da ilimin wal balagi da isar da ilimin wal ada'i da bayar da ilimin duk a samu amana shi sa kaga duk inda muka karanta a nan sai ga mun koma can ƙasa shi ma malamin sai ga ma ga inda ya ɗauko ga wani sai ya ce to me yasa ake karanta wannan na ƙasan a ce shafi na kaza kaza na kaza amana ce ta ilimi wani zai iya samu ya koma ya duba dan ka san shi ma malamin ga inda ya ɗauko maganar ina fata an gane amana ce ta ilimi za a ga wani ba zuwa zai duba ba galibin ɗalibai ba koma suke wancan su duba ba amma amana ce ta ilimi dole a gaya maka ga inda aka ɗauko maganar ga kuma inda take ina fata an gane to shine ma'ana amana ilmiya wajen daukan ilimin amana ilmiya wajen ainihin wato aiki da ilimin a samu amana ilmiya wajen isar da ilimin a sakar kai ha'inci shi yasa cikin sufofin annabawa babu ha'inci yanda ya zo ko ya musu daɗi ko bai musu daɗi ba ko su karan kansu abin ya shafa suna isarwa na fata an gane to haka ya kamata kai ma malami kawai ka isar wani lokaci kamar yadda na sha faɗa wani lokaci za ka ga kawai malami dauriya yake amma bulolin da yake wa kansa ba yan ƙanana ba zane kansa yake duk wani karatu zai ga wani da kansa yake an fahimta ko kawai dai sai dai ya ci gaba da yi dai yana ta ƙarfin hali amma dai in ya tashi za ga guyawa a sanye dan ya karatun ya biyo ta kansa amana ilmiya kenan fa inna falahal umma domin rabautar al'umman musulmi fi salahi a amaliha yana cikin gyaruwar ayyukan al'umma wa salahu a amaliha gyaruwar ayyukan al'umma kuwa fi sihati ulumiha yana daga cikin ingantaccen iliminta in ya zama malamai suna ba wa mabiya ko almajiransu rubabban ilimi ko rubabbiyar fahimta haka bayan da al'umma za ta gyaru gyaruwar al'umma yana tattare da gyaruwar ayyukan al'umma ayyukan al'umma ba za su gyaru ba sai da ingantaccen ilimi to in ya zama malamai sun zama maha'inta ba sa fito da gaskiya su gaya wa ɗalibansu to kaga ina za a samu ingantaccen ilimi in ba a samu ingantaccen ilimi ba ya za a samu ingantaccen aiki wasihatu ulumiha ingancin ilimin al'umma fi an yakuna rijaluha umana ba zai yi ba sai malaman al'umma sun zama amintattu shine rijalul umma sai malaman wannan al'umma sun zama amintattu fi ma ya ruwuna cikin abin da za su ruwaito duk abin da za su ruwaito za su ruwaito shi yanda yake ya yi daidai da abin da suke so a rai bai daidai da san zuciyarsu ba yana goyon bayansu baya goyon bayansu za su ruwaito shi au ya sifuna ko cikin amintattu a samu malamai amintattu cikin abin da za su ruwaito au ya sifuna ko kuma za su sufanta faman tahaddatha fil ilmi bi ghairi amana duk wanda zai zantar da ilimi zai karantar da mutane ilimi bi gairi amanacin ba tare da amana ba to faqad massal ilmu bi qarhatin yayi wa ilimi rauni faqad massal ilmu bi qarha ya yayi wa ilimi tabo yayi masa rauni wa wada'a fi sabili falahil ummati hijru athari atharatin wato sannan ya sanya hajaru afaratin dutse da za a yi tintibe a kan hanyar rabautar al'umma lalle wannan malamin wani in hanyar da mutane za su bi su rabauta nan ya sanya katon dutse ta yadda duk wanda ya zo sai ya tintibe ya faɗi idan ya zama malami ba shi da amana ya shiga uku duk yan wannan hayaniyar da ake da kaza da kaza da kaza da kake kallo in ba malamai ba malamai wallahi mutane a cikin duhu za su rayu hasken al'umma shine malamai shi sa in aka samu malamai rabbaniyun masu tsoron Allah to al'umma za ta kai labari in ko aka samu aka san haka to dama su ne jagororin su ne direbobin direba makaho ko kuma direba ba amintacce ba ya dauke kun cika mota kun dauka inda kuka ce za ku je nan zai kai ku sai ya kai ku hannunki da nafas ashe ashe abin nan ne infoma ne an fahimta to in malami ya zama infoma ina labari ka aminta da shi ka sake ka shiga motarsa kana tunanin zai kai ka tashar rabauta sai ya kai ka hannun yan fashi ko ya kai ka hannun kidnappers ai kaga an samu matsala ko to kaman duk malamin da ya zama to yana ba da ilimi babu amana ta ilimi to wannan malamin lalle yayi wa ilimi rauni sannan ƙarshe zai dora hadutse da mutane za su dinga tuntube a kan hanyar su ta rabauta haza aizan min ahammi ma ya kuni fi ɗalibin ilm malin shek uthaymin rahimahullah ya ce wannan yana daga muhimmin abin da ya kamata ya kasance daga ɗalibin ilimi an ya kuna aminan ya zama amintacce ya zama amintacce baya kallon wani wanda ya masa alfarma wani lokaci ya dinga kara ba a san wannan karatun ya biyo kawai ya tafi shi karatu haka ake so kawai kaman bulldozer ne ya taho ba kwana kawai tafi an fahimta baka kallon wane yana gurin ko su wane ne ko in aka yi kaza su wane za su jawo shi ko wane zai ce da shi kake ba ruwan karatu da wannan in dai karatu zai aiki to kowa yana tabawa in dai za a yi karatu yanda yake to za ka ji kowa yana tabawa yau sai ka ji an biyo ta kan yan kasuwa wanda ba dan kasuwa ba yana murna yau gara ka ji yau an taba mutanen jibi sai gobe sai ka ji kuma an biyo ta kan ainihin matan aure eh mazaje su dinga murna yawa yawa yawa wata rana sai ka ji kuma an kewayo al'amarin ya kewayo kanka sai ka ji kowa ya sun koyar da kai mata suna cikin gida suna jin yawa malam yau ya tabo su an gane ko sai a dauka kamar intentionally kake taba mutane an bayyana to haka ilimi yake in dai karatu ne kawai an fi so ka zama amintacce aminan fi ilmi ana son ɗalibin ilimi ya zama amintacce fi ilmihi a ilminsa fa ya kuno aminan fi naƙalihi ya zama amintacce wajen naƙalto da cirato ilimin aminan fi wasfihi ya zamanto amintacce wajen sufarsa wato idza wasafa hal falyakun aminan la yazid idan zai sufanta wani hali to ya sufanta halin yanda yake kai ya ƙara wani hali ne yake so ya sufanta to ya sufanta halin da ake ciki kar ya kari wala yankus kada ya rage in wani abu ne ya faru ya ɗauko abin yanda ya faru kar ya ƙara kar ya rage wa idza naqala idan zai cirato falyakun aminan fin naqali a inda zai cirato din ya zama amintacce kar ya zama to yayi tsallake tsallake nan gurin ya biyo ta kansa sai ya tsallake wannan layi ko ya tsallake wannan sadara saboda nan gurin akan sa za a yi magana sai ya tafi sadarar gaba kar malami ya zama haka an gane ko la yazidu wala yanqus kar ya ƙara kar ya rage wa kathirun minan nas yanqusuhu hadhihi al-amana fatajiduhu yasifu min ahwali ma yunasibu ra'ayahu yake cewa da yawa daga cikin mutane yanqusu hadhihi al-amana suna tauye wannan amanar ta ilimi fatajiduhu kakan iya samun mutum yasifu min al-ahwal yana sufanta wasu halayen ma yunasibu ra'ayahu abin da ya daidai da ra'ayinsa wa yahziful baqi sai ya goge ragowar yanzu nan tunda an goyi bayan ra'ayinsa to sai kawo abin ragowa kuma tunda an kushe halinsa sai ya share sai ki kawo shi wa yanqulu aidan min aqwali ahli ilm ko kuma wani lokaci ya dauko ta magana ta malamai ma abota ilmi bal wa minan nusus kai wani lokaci ma daga nassin alqur'ani ko daga hadisi amma ya tayi sai ya ciro ma yuwafi ra'ayahu abin da ya daidai da ra'ayinsa kila ayar da take baya ko ayar da take gaba ta kushe ra'ayin amma sai ya kawo iya na ra'ayin nasa sai ya tsaya nan sai ta sharhi sai ta falsafa sai ta karo bayanansa don ya gamsar da kai wa ya haziful baki sai ya goge ragowar ya shafe su fa ya kunu kallabi kala sai ya zama kamar wanda ya ce ma kala rabbuka wailul li ula sakiru bal kala rabbuka wailul lil musallina kaji ba wani da ya tashi sai ya ce ma ƙala rabbuka babu inda ubangijinka ya ce wailun li'ula sakiru wai babu inda Allah ya ce azaba ta tabbata ga 'yan maye ba inda Allah ta'ala ce tsananin azaba ya tabbata ga 'yan benelin ko 'yan fakalin ko totalin ko kodin ba inda Allah ya faɗa bal qala rabbuka sai ya ce amma ubangijinka muna da hujja ya ce wailul lil musallina kaji wa ka samu lalataccen malami babu inda alqur'ani ya ce azaba ta tabbata ga yan maye amma muna da aya Allah ya ce azaba ta tabbata ga masallata me yasa ya karasa ragowar mana sai ya ce wailul lil ladina amma bal qala rabbuka a abinda ubangijinka ya ce wailul lil musallina na'udhu billah wala yace muna neman tsarin Allah kaga wa hazafa allazina hum an salatihim sahuna sai goge na me yasa kawai yana so ya nuna cewa sallan nan ma da kuke yi ba ta da wani muhimmanci an ce kuma da kuke ba ku kai labari ba to gara ma mutane su zama yan maye dan ba inda Allah ya ce azaba ta tabbata ga yan maye akwai son zuciyar da ya wuce wannan wa hadha la shakka annahu hajaru athara ko shakka babu wannan dutse ne na tuntube da mutum ya ajiye wa annahu tadlisul lil ilm kuma ko shakka babu wannan magudi ne na ilimi li'anna al wajiba an naqlu bi amana domin abin da yake wajibi shine cirato ilimin da amana wal wasfu bi amana in zaka siffanta siffanta da amana wa ma yadurruka idza kana ad dalilu ala khilafi ma taqulu me zai cutar da kai idan hujja tana idan hujja tana goyen bayan sabanin kai abin da kake faɗa me zai cutar da kai kai ga abin da kake faɗa amma hujja ba kai take goyen baya ba tana goyen bayan kishiyar abin da kake faɗa me zai cutar da kai ka kawo hujja kawai ka ce gashi gashi gashi duk da ni ina da ra'ayin kaza amma ga dalili ya ce kaza fa innahu yajibu alayka an tatba'a ad-dalil abin da yake wajibi akan ka ɗalibin ilimi ka dinga bin hujja wala wa an tanqulahu lil umma kuma ka dinga cirato wannan dalilin zuwa ga al'umma hatta ya kuna ala basirati min al'amr har a wayi gari al'umma ta kasance bisa ga ilimi cikin al'amarinta wa mithlu hadhihi al-hal irin wannan halin a ani adamul amana ina nufin rashin amana yujibu an yakuna al-insanu fasikan yana wajabta mutum ya zama fasiki la yusaqu lahu al-khabaru ba a amincewa da labarinsa wala yuqbalu lahu naqalun ba kuma a karbar duk abin da ya cirato li'annahu mudallisun domin dan magudi ne Allah Allah kiyaye wannan muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik